أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني ميتار البركة نا تلاتة لاربا laraba sha uku da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da shidda da watan mayu watan biyar alkalanda ta turawa miladiya haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana a aya ta sha hudu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul qasasi fadin allah subhanahu wa ta'ala walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukm حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يذا متاشي آية تشابير سي الله يجي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الله يتي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها سيقى النبي الله النبي موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دخل المدينة يا شغت كنجر مصر كغب أكاو الفائل باس أك أنبت مفعول به domin ba a bukatar a gaya maka wane ne yake ya shiga cikin garin don an riga an baka labarin waye a baya ba a bukatar tikirari saboda ubangi subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'anin ya fi kowane littafi balaga da fasaha malaman fasaha suka ce daga cikin adamul fasahati wal balaga yawan tikirari a dinga yawai abin nan yawai ta maimaita maganar to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa dakhala al madinata sai ga annabin Allah annabi Musa ya shiga gari wani gari ne malamai suka ce shine garin misra ala hini ghaflatin min ahliha lokacin da mutanen garin suke son su kwaita su yi kailula su kwanta su yi kwanan rana a san irin kasan daji ba mu ba saba da wannan ba sai birni su suka saba da kwantawa a sauko fas tarezir kuka ta za a ji a dan kwanta to Allah ce dai mutanen misra su ma kowannan ɗabi'ar gare su ana kwantawa a huta bal ma na da cikin sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwantawa da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai lada a cikin kailula jama'a mun fahimta har ma malamai suke cewa man qala qala Allah faqad kafara ko duk wanda yace Allah yana yin kailula yana barci ranar to ya kafirta shi Allah subhanahu wataala ya ya kukuta da wannan sifar kai kake bukata ka kwanta ka huta domin kwakwalwarka ta samu hutawa to Allah yace wa dakhalal madina sai ga annabin Allah annabi Musa ya shiga garin Misra ala hini ghaflatin min ahliha lokacin da mutanen garin suke gafale wato suke son su huta kowa na son ya kwanta ya yi mi ya yi kailula kowa na kokari ya shiga gida domin ya kwanta ya huta ya kwanan rana sai Allah ya ce fa wajada fiha rajulaini yaqtatulan sai ga annabin Allah annabi Musa a lokacin da kowa yake kokarin ya samu huri ya huta ga wasu mutane guda biyu Allah ya ce rajulaini namiji guda biyu kaga saboda ya iske su rajulaini mutum guda biyu waye ya iske wa aka iske annabin Allah shi ya iske mutum guda biyu kenan su ne maf'ul bihi to sai Allah ya ce ya iske mutane guda biyu maza guda biyu yaqtatulani suna suna watan fada hadha min shi'atihi wa hadha min aduhi wannan kuma dan uwansa ne watan ba isra'ili ne daga cikin banu isra'il na cikin mutanen annabin Allah annabi Musa wa hadha min aduwihi wannan kuma a'a ba dangin sa bane dangin fir'auna ne baqitte ne jama'a mun fahimta mutum guda biyu ne da famikin annabin Allah annabi Musa dan kabilar annabin Allah annabi Musa da kuma dan kabilar fir'auna sai annabin Allah ya tarar da su da rana tsaka lokacin da kowa yake son ya kwanta ya huta su suna fada jama'a mun fahimta malamai suka ce fada baya da amfani musulunci bai karanta tabbatar da fada ba shi kullum abin da ake bukata ku zamanto tsintsiya mu ɗaure ki ɗaya domin duk al'ummar da ta zamanto watsatsiya tana cin junanta wallahi ba ta kai labari a duniya jama'a mun fahimta Allah subhanahu wataala ya ƙara arzita mu da haɗin kai a rayuwa musamman ma musulmi a lalacewa ta kai lalacewa a ce tsakaninka da uwanka musulmi baka shiri wallahi kana cikin asara kai duk yadda za ka yi ka zamanto tsakaninka da uwanka musulmi kuna gane juna akwai mu'amala mai kyawu wannan shine karantar koyarwar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an tambaye manzon Allah wane ne yafi kowa shiga aljanna wani aiki ne ke kai mutum aljanna manzon Allah ce mutum ya zamanto mai kyakkyawan dabi'a kun ga kyakkyawan dabi'a zamanto kana zamanto da mutane kyakkyawan dabi'a annabi ce hanya ce ta shiga aljanna Allah ya samu dace Allah ya ce fa wajada fiha rajulaini sai ga annabin Allah ya iske mutum guda biyu dan kabilar annabin Allah annabi Musa da kuma dan kabilar Fir'auna baqibce suna faɗa fastaghafahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi sai ga dan kabilar annabi Musa yana wato neman ceto yana neman agaji yana neman dauki daga annabi Musa domin dan kabilar sani ya ga dan uwansa ko kai ne a ce misalin ka tafi wani wuri kuna a wani wurin da ba kowa ya sani ba sai ga dan garinku jama'a ko hoda ka jawa kake tsammanin shiga maka dan Allah dan garin ku mana to sai ga dan kabilar annabin Allah annabi Musa yana neman ceto daga annabin Allah annabi Musa akan ya ka masa dauki wato wannan ya shaƙi kenan sai Allah ya ce fa wakazahu Musa fa qada alaihi malamai suka ce alwakzu shine ad-darbu bi qabd al-yaddi mutun ya ya maka naushi ya tura maka kulli shi ake ce ma alwakzu to ga annabin kusa annabawan Allah kari gare su annabin Allah kari gare su watan ba irin ka bane da mimido duk ya kashe ka a su annabawan Allah watan Allah ya fore musu ƙarfi ta kowace irin abun nan halitta su wajen kwakwalwa Allah ya basu wajen kuma jiki Allah ya basu Allah ya wadata su da komi a rayuwa to annabin Allah da ya iske suna faɗa wajen ya raba su fawa kazahu Musa sai Musa ya kai wa wancan dan kabila Fir'auna baqibti sai annabi Musa ya kai mai kulli faqada alaihi kau dan turin da yake mai dan kullin da ya mai bai kai ya kawo ba sai gashi ya haɗu ya mutu eh to ture shi ne wadan abin nan cikin ba ya sani ba ya dan ture shi kawai sai gashi nan ya haɗu ya mi ya mutu wannan shi kinan cewa annabawan Allah suna tare ba su tsaya suka bar jikin su haka nan ba suna kama jiki ana son matsayin ka ne mai da'awa kai ma ka kama jiki ko da wani ya kawo maka farmaki ya zama to kana iya kare kanka eh ko da wani zai iya kawo maka farmaki ya zama to kana iya kare kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya dabi'antar da sahabbansa akan su koyi watan ar-riyada su dinga sport suna motsa jiki kaga annabi ya koya musu jifa yadda ake arramuyu na cikin sunna man Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya ce mun kasance muna koya ma ɗiyanmu iyo da shawatan da da jiwa da kuma rukubul khayl yadda ake suka dawaki saboda in an tafi fagen daga mu iya jujjuyawa saman doki kama yanzu abin hawa mota da mashin ka iya ka iya tukawa yace sanin kuma an koya muna yadda muna koya ma yara wato halbin kibiya domin kai farmaki wadawa dan adawa sannan kuma gashi muna koya wa diyan wata mi abin da ya shahi watan iyo cikin ruwa suna kokarin su iya iyo a cikin ruwa ba suka ce wannan shi na cewa motsa jiki riyaza mutum ya zama tona motsa jiki yana ƙara ƙwaƙwalwar mutum ta dinga watan ta dinga zaman tuwa a jira a kodi shi Allah ya taimake mu sannan kuma suka ce idan mutum na ispor yana motsa jiki watan ko kana cikin damuwa aka ramaka Allah in kana motsa jiki to damuwar tana tafiya in kana cikin bakin ciki kana motsa jiki da bakin cikin yana tafiya shi ispor akwai amfani da yawa kwarai mai dimbin yawa a cikin sa wannan shi gina muka cewa annabin Allah na motsa jiki annabin Allah annabi Musa da ina bai motsa jiki to da ba haka ba sai Allah ya ce fa wakazahu Musa fa qada alaihi Allah ce sai ga annabin Allah annabi Musa ya kai wa bakibte kulli fa qada alaihi sai ya abka akan sa ba'ana sai ya mutu kawai daga turan shi naushi haka daya kulli dai sai gashi ya zo ya suke ya mutu قال هذا من عمل الشيطان النبي الله يتي هذا من عمل الشيطان wannan aiki ne na shedan wannan shedan ne yayi wannan abin domin ya haddasa fitina fir'auna ba zai yarda ba a kashe masa mutunansa kuna mulki a ce an tabi dan fartikinka ai sai da karfin kai kare duk abin dan siyasa idan ya zama to za a taba dan fartikinsa to wallahi ba zai shiru ba in aiki ake nema in kana dan farti da take haraka to dole ne a samu maka duk abin da kake in kwangila ka tashi rabawa ku za a raba ma to har akai a ce an kai takaka an kashe muku dan mutum kaga ba za ku yi shiru ba sai ga annabin Allah ya watan naushe dan kabilar fir'auna kuma jama'ar fir'auna to sai annabin Allah ce hada min amali shaitan wannan aiki ne ne shaitan shine yake kokarin haddasa fitina shi shaitan baya bukatar ga al'umma cikin kwanciyar hankali baya son ya ganku cikin assalama kuna zaune aminci ba ku rikici da juna قال هذا من عمل الشيطان يتي تبس ونن ايكي ne na shedan innahu aduwwun mudillun mubin shi shedan ya kasance waton aduwwun makiyi ne baka da dan makiyi a duniya wanda ya huce shedan duk duniya baka da makiyi a duniya babba wallahi kamar shedan burin shedan kawai kullun inama ya da'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir kullun fafutukar da shedan yake ya ga ya samo tawaga ya sawo jama'a ya samu al'ummar za su sarke su zuwa jahannama Allah ya kare mu sai da Allah ya muna gongohe a alkur'ani Allah ya ja muna kunne Allah ya muna karatun tanatsu Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilu Allah ce alam ahad ilaikum ashe ban karanta da ku ba ku dai annabi adam ba mu yi alkawari da ku ba cewa la ta'budu shaytana kada ku kuskura ku bi shaytan kada ku kuskura shaytan ya zanyana muku abubuwa na rayuwa ku bi son duniya ku bar lahira innahu lakum aduwwun mubin ai shi dan makiyi ne gare ku mai nuna kiyya bayyanana wala qad adalla minkum jibillan kathira Allah ce hakikan shi dan ya batar da al'umma da yawa kafin ku afalam takunu ta'inu ashe ba ku hankalta ku gane cewa wa'ince ne ya duka sharrin shi ne yayi alkawali ya ce wa Allah wallahi kaga wannan da ka girma shi a kaina yace wallahi la ahtakinanna dhurriyatahu ni kuma sai nayi kokari na lalata na tarwatsa na halakar da zurriyarsa rantsuwa yayi ba sai ce lamul qasam ce ce wallahi Allah kaga wancan da ka girma ni ka girma sa a kaina cewa da annabi adam yace ubangiji bi izzatika ina rantsuwa da buwayarka na rantse da girman ka tun da ka fifita annabi adam a kaina ni kuma wallahi ba zan bar diyansa haka ba wallahi sai na kawata musu jahannama shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasu ce an kawata aljanna bil makari da abinda mutane ba su kyama kaga wani azumin da dakar gani yake shi ma inda ana doki azumi da an doki suke da abinda suke kyama an kawata aljanna da abinda mutane suke kyama sadaka mutum da kyar karatun alƙur'ani mutum zai iya share awa biyar yana surutun banza yana karatun journal amma ya karanta safaha ɗaya gani yake aiki ne zai iya cire jika miliyon ya baiwa 'yan kokowa amma ya sai mikro ya kai masallacin unguwarsa gani yake to ba ga su alhaji da nan ba Allah ya sauwaƙe amma manzo Allah ce sai aka kawata huta huta da kuma bishahawat shawar rayuwa kaga dukiya in ka bi sai ta kai ka jahannama mata in ka bi su kai sai su kai ka jahannama diya in ka cika son sai su kai ka jahannama Allah ya kare mu to Allah ya ce innahu aduwwu mudillun mubin shi shi ya kasance maki ne dan annabi Adam sannan mudill wanda yake kokarin batar da mutum kullum gurin sa yaga ka bace wallahi ba abin da yake bata mishi dan da rai kamar yaga kun taru kuna karatun alqur'ani kun taru kuna wa'azi kun taru kuna musaffa an taru ana ana aikin alkhairi ana gina wani aiki na alkhairi ba abin da ke bata mishi dan da rai yaga an taru kun karatun nan da ake yi wallahi shi dan bisu bisu bisu bai ki ba yanzu wani da azumin nan ya sa maka awulo ka ta watan kidin awulo shi wani ana azumi sai da ce haba kai ma in ana sauraron ana kallon indu da house da azumi in ya hita hiya sai ga babu kishirwa sai da Allah bai batar da shi ba wai in kana azumi kana kallon indu kana kallon badala wani ma billahi ladi wani azumin nan abin da yake kallo haramun yake kalla sai shi ya zo cikin portable ka yanzu ba abin da ba yi a cikin ta da portable da azumi kana gani shi kamar istighfari yake ashe shi kuma tsiya yake jawo kansa ta azumi yana kallon badala sai shiga na jawo irin matan nan farare yana kalla kakin ajima duk ya bata kansa Allah ya sauke kuma azumi yake yi wani ma a'a gane ke aka zauna ana gigara to in ya ana gardama in ya tahiya shi dai ya zauna ya karanta qur'ani bai iya ba yayi istighfari bai iya ba Allah ya sauke kaga wannan batarwa ce mudillun mubin sannan kuma batar shedan ta yi muni kwarai kowa ya sanar cewa kida ya shiga tsakar fili kina rawa abu ne wanda bacin muni yayi muni wallahi kuma matsayin kimar matar aure ka zauna kana sauraron waka ga alkur'ani ka san bacewar ta yi muni wallahi ka taimaka wa yan kokowa ga malumai suna tafiya daji wajen da'awa ba mota ba isansi ka san abin yayi muni Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم الله يتي قال ربي سي النبي الله النبي موسى ربي يا أبنجينا ما سوكا أكو أنا قدر مسا يا الندائي يا رب يا أبنجي النبي الله يتي يا ربي ya ubangiji inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina wato nayi abin da bai kamata ba amma ba bisa ba bisa son raina ba inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina faghfirli ya Allah ka gafarta min wannan shi kina maka cewa duk aikin da kai in ka gano aiki bai da kyawu kai gaggawun tuba ana karanta da mu kana gane abin da kai kuskure ne to roki Allah subhanahu wataala ya gafarta maka shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallati dukkanin dan annabi Adam mai kuskure ne kowa yana kuskure a rayuwa babu shi a duniya wanda bai kuskure a rayuwa wala malumai wala gwamnati wala masu kuɗi wala talakawa kowa na kuskure sai manzo Allah ce amma fiyayye wanda fi kowa wanda fi alkhairi cikin masu kuskure wanda ya gano cewa yayi kuskure kuma ya dawo ma Allah subhanahu wataala annabin Allah ya gano yayi kuskure ta buge kibce har ya kai da mutuwa sannan kuma kashe rai babban laifi ne a musulunci sai ce rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina kafi ni sanin abin da ke zuciyata ba nayi bane da gangan a'a abu ne kawai kaddara ce ta rike fata inni zalamtu nafsi faghfir li ya Allah ka gafarta min ina roƙon ka gafara shi kuma Allah yana son ya ga gana kaskantar da kai kana roƙon sa gafara wallahi jin daɗi yake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya fi ɗaya daga cikin ku farin ciki mutum ya tuba ma Allah ya dawo ma Allah subhanahu wataala to Allah ya fi farin ciki bisa da wanda yana tafi saman watan cikin daji saman dabbarsa kana tafi a dabba raƙumi da abincinka da komi sai wannan raƙumin ya ɓace kai ga ishirwa kana cikin sahara tsakar rana kuma ba ruwanka don nan raƙumin ya tafi da wannan ruwan abincin ka na tafi ga ka tsakar rana babu abin da ka yi ka kwanta ƙarshen wata itaciya sai ka farka ka ga ga watan dabbarka da ruwanka da abincinka sai ka tashi ka kama ta tsanin ka ce ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka Allah ya ce ya fi farin ciki da wanda yake tuba wanda yake gane ya yi laifi ya dawo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya rike sa gafara jama'a mu roki Allah subhanahu wa ta'ala gafara sai da Allah ya alkawari cewa inni ba shakka in ji Allah ce tabbas ni Allah la ghaffarun sai Allah kashi siga mubalaga me yawan gafara ne ba na wasa wajen gafara in ji Allah Allah ce duk abin da kai in ka roƙe ni gafara Allah ce la ghaffarun wallahi me me gafara ne liman taba wa amana wa amila salihan da wanda ya tuba ya gane cewa yayi baran ma ya tuba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa amana kuma ya zo yayi imani ya gaskata wa amila salihan kuma ya ta aiki nagari jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu da yawa duk wanda ya laifi ya dawo ya tuma Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Allah ya ce faghfirli ya Allah ka gafarta min ya faru sai Allah ce faghfar lahu ko sai Allah ya gafarta masa ya roki Allah gafara shi kuma sai Allah ya gafarta masa innahu huwal ghafurur rahim tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne yana yawaita gafararsa da bayunsa sannan kuma rahim wanda rahamarsa ta yalwace ko ina Allah yana tausaya wa bayunsa sai Allah Allah ya ce aya ta gaba.
Kwale rabbi bima an'amta alayya fa Kwale rabbi bima أنعمت علي فلن أكن فلن أكون ظهيرا للمجرمين الله يتي قال رب ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الله يتي قال رب سيا النبي الله يتي قبل تشيوا رب يا أبنجنا بما أنعمت علي دمد النعمة كي الله كي أكينا نكاباني كربي sannan kuma ka girmama ni falan akuna zahiran lil mujrimina ba zan taba kasancewa ba mai ba da gudunmuwa ga masu sabonka jama'a muna fahimta annabin Allah ya ce rabbi bima an'amta alayya falan akun zahiran lil mujrimina ya Allah game da irin baiwa da daraja da abinda ka hore min na karfi ya Allah har abada wasu ka ce annabin Allah rantsuwa ne yayi annabin Allah ya rantsi ya ce wallahi ba zan zamanto ba mai ba da taimuwan mai ba da gudunmuwa akan duk wanda yake wata mabannaci a rayuwa wanda shi kina maka cewa idan Allah ya baka kuɗi kada ka taimaka ma mabannata idan Allah ya baka mulki kada ka taimaka ka taimaka ma mabannata idan Allah ya baka wani matsayi a rayuwa kada ka kuskura ka taimaka ma wanda yake sabon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana cewa addallu ala alkhairi kafa'ilihi wa dallu ala sharri kafa'ilihi wanda yayi nuni akan aikata aikin alkhairi kamar shi ya aikata wanda ya tsora mutum akan aikin sharri kamar shi ya aikata matsayin ka dan siyasa ka samu dama sai ka ka ba da hanya a sai makaruwai motoci a sai mawaka motoci a sai mawane ne motoci to wallahi duk kitar da aka yi aka ta aka cashe billahi da kare kamishin zunubi jama'a mun fahimta ka taimaka a yi ma wani mutum wani abu na sabon Allah subhanahu wa ta'ala ba ka aikata ba ka sa hannu a gina mes ka sa hannu a gina hurin da za a zo a dinga sabon Allah to maka duk sabon Allah da aka yi wallahi ka da kamishin na zunubi a ciki yanzu misali bari in baku misali zamu- zamu- yadda za mu gane las public da aka yi wancan a sabon gari da ake zuwa ake koya ma yara ƙananan rawa ake koya musu badala ake lalata ɗiyan mutane a ciki ka ga mace ka- kana rantsewa da Allah arniya ce ba musulma ba ce wai sai ka je ka ce sunanta Aisha ko Fatima kaga mutum ya fito da wani dan iskan aski da wani wando kana ganin shi ka ganin shi ya yi to gahi nan ba kauye san fursan an tahi ana batala ana mutane kwana gidi gidi kidi ake yi wallahi duk wanda ya bada gudunmawa wajen gina shi duk zunubin da aka duk wanda ya zo wurin ya yi zina wallahi sai an rubuta mai zunubi in an bashi zunubi ɗari kai ma sai an baka ɗari Allah ya sauwaƙe in duk wanda ya zo ya aikata ya sha giya a nan sai an- in aka bashi zunubi ɗari kai ma sai an baka zunubi ɗari dalili ka taimaka wajen gina wannan abun haka kuma duk wanda ya taimaka wajen aikata aikin alkhairi to in mutu ko baka je ba masu wa'azi za su kai wajen wa'azi ka ce a ga gudunmuwar ka ta ɗauke isansi in baka je ba kai ma sai Allah ya baka lada ka so mutum littafi ɗalibi ilimi ya karatu ko da bai abin nan ba ko da kai baka iya karatun ba in ya karanta wallahi sai Allah ya baka lada ka gina wa mutum mas- makaranta yana karantar da ɗalibai ya aka karatu za a baka lada ka sai tabar ma ka kai masallaci za a baka lada babban abin da muka kasa iya yi garin nan ko ka yaunin malumai ka ɗauki yaunin malamin unguwarku ka ce kowane uban yara ya bari ka yi alkasa wa malami albashi duk wata ka bashi jika ɗari misali wallahi ko da babu iyanka sai Allah ya baka lada Allah ya sa mu dace annabin Allah ya ce falan akuna zahiran lil mushri- lil mujrimina ya Allah game da ni'imar da kai min ya Allah har abada ko suka ce annabin Allah ya yi rantsuwa yace ya wallahi ba zan ƙara ba da gudunmuwa ba ga mabannata a rayuwa sai Allah ya ce فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
Allah ya ce fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab sai ga annabin Allah annabi Musa ya waye gari a cikin garin Misra khaifan yana mai jin tsoron abin da zai kai ya kawo ya kashe dan kabilar Fir'auna yatarqab yana jiran abin da zai zo ya same shi na makaro yana jiran abin da zai zo ya kama ya- Fir'auna ya kama sa ya masa hukunci saboda an kashe mutum jama'a mun fahimta annabin Allah ya duki wancan ya mutu ba da niyya ba ga kuma wannan mutum dan kabilar fir'auna ne kuma dole fir'auna ya samu labari sai Allah ce sai ga Musa ya waye gari cikin garin Misira khaifan yana mai jin tsoro sai aka shi ismul fa'il yana matsoraci a wannan garin me yake tsoro abinda zai kai ya kawo na fir'auna na iya turo masa wata ashar ya tarakab sannan yana dakon yana jiran abin da zai zo watan daga wajen fir'auna fa idan ladhi istansarahu bil amsi yastasrikh sai ga wanda annabin Allah Musa ya taimaka wa jiya wanda Musa ya wajen wajen ya raba su fada ya duki wancan ya mutu sai ga wannan mutum shi ma yana kuwa yana neman agaji wajen Musa kaga mutum ne wanda ba maza- mai zama kurum ba dan ɗauka hankali gashi kuma yana neman waton Musa ya kawo masa agaji jama'a mun fahimta sai ga Musa ya ganshi shi na faɗa jiya Musa ya raba shi wajen rabawa ya buge mutum sai ga shi yau ya dawo yana faɗa da wani har ma da ya ga Musa sai yana kuwan kiran annabin Allah annabi Musa qala lahu Musa sai annabin Allah ya ce masa innaka laghawiyyun mubin kai dai a sha sha sha ne da kawai ai ka kai katon abin nan baka da aikin gumi sai wada kai kai ka zauna baka da aikin gumi sai wada innaka laghawiyun lalle kai mutum ne wanda gawaya ta fito wawanci da wauta da sakarci duka da dambalanci ya hau akan ka mubinu kuma ana ganin ka an ga dambalalle wallahi a ce mutum bai da zama sai ta da zaune tsaye cikin al'umma kaga shi kina muka cewa ta da zaune tsaye cikin al'umma aiki ne na wawayen mutane aikin dakikai marasa aikin ta al'umma dan in za da aiki mai na ta da zaune cikin tsaye sai ka shagala da abin da ya dame ka jama'a mun fahimta sai Allah ya ce falamma فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Allah ya ce falamma arada an yabshuta billazi huwa aduwwun lahuma lokacin da annabin Allah annabi Musa ya zo ya so ya nufi yabshuta watan ya ture ya raba su da wanda yake aduwwun lahuma makiyinsu ne baqibta kenan ya mina sai cewa innaka laghawiyyun mubin jiya ka sanya cikin tashin hankali duk abin da na shiga cikin na damuwa kai ne sanadiya sai Allah ce falamma arada lokacin da annabi Musa ya nifaci ya raba wa'annan mutum guda bin fada ba yahuda ba kibtan da kuma ba wanda yake ba isra'ile qala law qala ya Musa sai wannan ba kibtan yace dan uwan fir'auna a turidu an taqtulani annabin Allah Musa so kake ka kashe ni kama qatalta nafsan bil bil amsi kamar da ka kashe rai jiya ko kana tsammanin bamu da labarin cewa kai ne ka kashe wani a jiya kasan waton al'amari aka ce kai kana ɗabi'u masu kyawu a cikin al'umma to wallahi so ake a wani ashar ya faɗo a kanka ya ganka ahli sunna ka da gemi kana ustazu yanzu so ake a gagatare wata a titi ka mata magana sai a ce to ba gashi nan ba wai kai baka da wannan damar Allah ya sauke so ake a ga an baka kudin al'umma ka canye a hito ana cewa o ba gashi nan ba masu muna wa'azi su ne ai ma kaza ai ma kaza amma duk wanda zai badala shi a duniya ba a damu da shi ba duk wanda zai ta'addanci shi a duniya ba a same da mu amma kaga malumai kaga alarammomi kaga ustazi ne billahi ladhi an samu su musamman wannan gari duk inda ka biya ana ana haƙe da ku jira ake kai wani abu wani tsotsai ya fada kan ka ji a ware toto gashi nan bara ga sunan malaman sunna wai malaman addini su ne malaman sunna malaman addini Allah ya sauwaƙe amma an manta jiya shekaran jiya waccan shekaran jiya mutane da yawa su yi irin abin da suka yi kun ba fito aka bayyana ba shi yasa wallahi ɗalibi ilimi ka kokarin kare mutuncin kanka sai Allah ya kare maka mutuncin ka kai kokarin kare mutuncin kanka sai Allah ya kare maka mutuncin kanka akwai abinda ba ba haramun bane amma saboda abinda zai kai ya kawo sai ka bar shi shine al-ahsan shine mafi fifi a rayuwa Allah ya taimake mu to sai ce a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams shin kana son ka kashe ni kamar da ka kashe rai a jiya ai mun samu labarin cewa wanda ka kashe sa in turidu in turida illa an takuna jabbaran fil ard Musa mun fahimci cewa kana son ka zamanto jabbar kangararre tsagera a cikin gari annabin Allah yake gaya ma wannan wa ma turidu an takuna minal muslihin baka bukatar ka kawo gyara a cikin al'umma can da kake ma kana dan jijjaye wa al'umma ba ruwanka da duk abin da muke yi ba ruwanka da kulab ba ruwanka da yan mata ba ruwanka da kaza ashe duk ƙarya ne kake yi so kake kai badda mun kai mabannaci ne kasan ko alakwal musamman irin yan boko mu suna ganin ahlus sunna suna ganin kalubale alakwal ga mutum dan boko ya rike addini ba ruwan shi da kula yan mata ba ruwan shi da wace ce a ta ai wata sabon Allah eh an ce za a wani wani suware shi ba da shi ba za a kirme su bai sa hannu ne sai ka ga yanzu to an samu idanu sai a fara kirani da ustazu cikin ilm sai a fara kirani da ustazu radda aka yi aka shayo wata kwana a gaishe da wata yariya shi ya so ustazu ba yan banza ne Allah ya sauwake amma alakud a kurkila ku suke zauna su yadda suke so su yi badala ba wanda ce musu komi Allah ya samu dace wa ma da an takuna min al muslihin baka bukatar ka zamanto cikin masu gyara a rayuwa sai Allah ya ce
وجاء رجل ي- وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Allah ya ce waja a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin Allah ya ce waja a rajulun sai ga wani namiji ya zo malai suka ce wannan namiji da ya zo mai imani cikin mutanen fir'auna wanda Allah ya bayani a yasin ko وجاء رجل من أقصى المدينة رجل سيغا وينمجي يازو بأفضل سنة شو الله كاشا أنكرا من إيمان يتكي متاني فرعون من أقصى المدينة daga mafi nisa daga cikin gari gefen gari nesa ya yasa Allah ya ce yana gaugawa yana wato yana gaugawa da ya zo wa annabi Musa kala ya ce ya Musa ya kai annabin Allah annabi Musa innal mala'a mutanen fir'auna manya manyan mutane ministorin fadar fir'auna da diftakin ne gaba daya ya tamiruna sun shirya kwangire dan kai an tsara zaman shawara dan kai an tsara zaman conseil de ministre ba dan kowa ba sai dan kai annabin Allah annabi Musa kuma abin da ake so a zartar ko abin da aka zartar liyaktulu ka dan su kashe ka manufar tsara wannan zamar a tsara wannan konsai da kongire ba komi bane manufar al-objekin shine a kai wa annabin Allah annabi Musa hari ma'ana a kashe annabin Allah annabi Musa ya'tamiruna bi ma'ana suna yin shawara sun zauna a ɗakin shawara ana tattaunawa domin a kashe annabin Allah annabi Musa sai ce abinda nake maka nasiha akan sa fakhrush shawara ta gare ka annabin Allah ina son ka da alkhairi fita ga cikin wannan garin Misra bar kasar Misra igudun igudun hijira fakhruj inni laka minan nasihina ni ina maka nasiha ne kuma ina son ka da alkhairi yi kokari ka bar ga wannan garin ka san ko gobe idan ka ga mutum zai iya zauna da kai ya gaya maka matsalolinka wane gyara kaza i kaza wallahi baka da masoyi a duniya ga kamar sa wanda zai zaunar da ke wanda za ta zauna da ke ta baki shawara daina kula wance daina abota da wance wance ba mutum ne kirki bace abotar ki da ita ba alkhairi a ciki wallahi duniya baki da masoyiya kawarta amma wanda zai ganin ka kana sabon Allah kana yadda kake so ya kale ka yana tingiza ka wallahi duk duniya baka da maki kamar sa ko da ko kanan ka ne uwar kuɗe uban ku ɗaya in dai ba zai iya hana ka sabon Allah ba yana gani kana yi sai dai ya baka an ya dinga kwatan baka kuzari na ka je ka samu Allah wallahi makin ka ne a rayuwa ko da baka da nasaba da mutum in dai har zai iya kiranka ya zaunar da kai ya maka nasiha ya karantar da kai abin da kake yi baya da kyawu a sirrance wallahi masoyinka ne a rayuwa ga wannan mutum ya zama da annabi Musa yana masa karatu yana masa nasiha yace fakhruj inni laka minan nasihina Musa yi kokari ka bar garin Misra nasiha ne ke maka abin da zai biyo baya ba bane wanda ke da sauki ba mutanen Fir'auna fa sun zauna zaman ɗakin shawara ana tattauna cewa sakamakon kawai shine a kashe annabin Allah annabi Musa sai ga annabi Musa ya bar gari sai Allah ya ce فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Allah ya ce fakharaja minha khaifan yatarqab sai ga annabin Allah annabi Musa kharaja ya fita daga garin Misra khaifan yana mai cike da tsoro jama'a mun fahimta wai ba yana jin tsoron ab- a'a ba yana jin tsoro bane game da wani abu ya same shi a'a yana jin tsoron cewa idan aka wani abu ya faru samu da shi wa to da'awar za ta tsaya khaifan yana mai jin tsoro ya tarakkab sannan kuma yana dafan abin da zai jiro wato baya akan cewa mutanen fir'auna sun shirya makirci na kashe shi to amma kullum mai imani tunna akwai Allah tare da shi bai ka bai sarewa sai mai da al'amarin shiga Allah subhanahu wa ta'ala abu na farin sai da mai taimakon Allah a rayuwa sai ake karantar da ni da kai mai sauraro duk abin da ya taso maka a rayuwa mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai ka kare abubuwan ka kare biyan malaman tsoro ka dawo ka ce to mu yanzu mun dogara da Allah baka dogara da Allah ba wallahi tun farkon tashi ake so ka mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kama ka taimako bayan annabin Allah ya fita sai addu'a yace rabbi najjini min alqawmi zalimin ya Allah ka tsiratar da ni ya Allah ka kare ni ya Allah ka kamin agaji ka tsare ni min alqawmi zalimin daga mutane wasu ke azzalumai wasu ke nema na da shari yana nufin fir'auna da mutanensa to kuma in ka roki Allah shi kuma Allah zai zai karba maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani Allah ya alƙawari in kai addu'a Allah zai karba maka to kuma ga annabin Allah ya roki ya roki Allah da sunan da ake roƙon Allah rabbi ya ubangiji na yace ni ya Allah ka tsairatar da ni ka kare ni ka kamin agaji min alqawmi zalimi daga mutane waɗanda suke azzalumi kuma sai Allah ya kare su da mi mutane azzalumi sai Allah ya ce aya ta gaba ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل Allah ya ce walamma tawajjaha tilqa'a madyan can bayan mun tare Musa ya fito khaifan yana matsoraci wasu ka ce a'a tsoron da annabi Musa yake yi ya fito bi ghairi zad biduni zad bai da guzuri annabin Allah ya fito babu guzuri tare da shi bai da abinci kawai haka bai shirya bai baro gari babu abinci bai da kozala kuma bai da abin ruwan da zai sha sannan kuma tsakanin garin misra zawwa inda za shi tafiyar kwana bakwai wasu ka ce tafiyar kwana takwas to kaga kuma tafiyar kwana takwas a ƙasa a ƙasa kuma bai da abin hawa duk cikin abin da yake ji ma tsoro bai da dabbar da zai hau jaki ko doki ko raƙumi sannan kuma bai da guzuri ba abinci tare da shi ba ruwa tare da shi ba suka ce suka ce wannan tsoron da annabin Allah yake yi kenan amma tun da ya mai da al'amari ga Allah to Allah zai taimake su a rayuwa sai Allah ce walamma tawajjaha tilqa madyan lokacin da annabi Musa ya fito tawajjaha ya fuskanta da yamme da fuskarsa tilqa madyan bangaren kasar madyan kasar annabi shu'aib garin annabi shu'aib lokacin da ya fito bakin daji sai ya dibi kasar madyan sai addu'a ya ce a rabbi an yi hadiya ni sawa asabi ya ce tayu ina mai tsammani ina mai zato ba shakka ubangiji na Allah subhanahu wataala ya hadini zai ɗora ni sawa asabi hanya madaidaiciya zuwa inda zani jama'a mun fahimta annabin Allah ya fito daga cikin misra garin misra zaya waton garin madiyan sai roki Allah ya ce tayu ubangiji subhanahu wataala ya dora ni zuwa hanyar da nake bukata na garin da zani sai Allah ya ce ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون
نعم.
ووجد من دونهم امرأتين تذودان sai ya ce قال ما خطبكما قالتا لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Allahu akbar Allah ya ce walamma warada ma a madiyana warada alaihi ummatan ummatan minan nasi yasulu walamma warada lokacin da annabin Allah warada ai wasala ya iso ma a madiyan wato riyojin garin madiyan lokacin da ya zo bakin rijiya al'adar gari kawai rijiya bakin daji ake bakin fita gari ake da ko gari in ka zo zaka shiga ke garmawa da rijiya to lokacin da annabin Allah annabi Musa ya zo bakin riyojin garin madiyan kina kaga ya zo gari sai Allah ce wajada alaihi ummatan minan nasi yas'un sai ya iske a wannan riyojin wasu jama'a umma bi ma'ana jama'a sai annabin Allah ya turo ya iske wata tawaga minan nasi daga cikin mutane yas'un kaga ba ta aljannu ba ce ba ta dabbobi ba a'a ta mutane yas'un suna shayar da dabbobin su ruwa domin al'ada ana kora bisashe a tafi da su daji a bakin rijiya a ba su ruwa in babu in babu tabkuna to sai ga annabin Allah ya zo babu tabkiya iske rijiya mutane sun taru kowa na shayar da dabbobinsa sai Allah ya ce wa wajada min dunihi mamra'atani sai annabin Allah annabi Musa ya iske wasu mata 'yan mata guda biyu kuma bayan wa'ancan jama'ar ta zudani tana ka, suna kare dabbobinsu daga su cakwadu da wa'ancan dabbobin da ake baiwa ruwa ‘yan mata guda biyu ne ga su ‘yan mata a bakin gari suna ƙoƙarin kare dabbobinsu da su cakwadu da dabbobin wa'ancan maza domin malaman da suka ce wa'ancan ummakin da aka ambata maza ne daga cikin mutane maza ne suke share dabbobinsu sai ga wasu 'yan mata kote 'yan mata guda biyu su kuma suna kan rage dabbobinsu kasu cakudu da wa'intan dabbobin da ake baiwa ruwa sai abin ya daure wa annabin Allah da kai in ka zo gari baka aka ce in ka zo gari baka in ka zo gari baka san gari baka saurari mi daka sai annabi Musa ya fara tambaya to tunda bai san abin bai san me ke faruwa ba qala sai ya tambaya ma khatabukuma miye labarin ku ya naga ku kowa na ba dabba ruwa ku kuma kuna kakkare dabbobin kasu zai sha ruwa kowa kokari yake sha da su qalata sai wa'annan 'yan matan suka ce la nasqi hatta yusdiru ri'a wa abuna shekun kabir ai mu a tarbiyyar gidanmu a education ki da babanmu ya bamu a tarbiyyantar da aka tarbiyyantar da mu da ita ba a haɗa mu ba a koya mana cakuɗa da maza ba Allahu akbar tarbiyyar da babansu ya tarbiyyantar da su su idan suka ga maza ka san akwai yanzu ana samun irin wa'annan matan ita idan ta ga namiji wallahi karkarwa take yi idan ta ga namiji karkarwa ɗan mata ce karkarwa take wata kuma ta kore ƙorarriya ce kamar ana tura shafshafa ka take iya zama tare da mazan wata balma ta dole sai an cakuɗa Allah ya sauwaƙe shi za wata kaga wasu da suka lalace ita kasuwan ma an gaje kana kayya kayya da kanka to ita kuɗin take ta daushe ka ta ce to mu a tarbiyyanta da aka bamu a gida la nasqi hatta yusdiru ri'a mu ba ma share dabbobin mu sai wa'ancan mazan sun kare share dabbobin su suka ce wallahi ba aniya muke yi ba wa abuna shehun kabir mu ma larura ce ba yadda muka iya yi na gidan mu babu maza kuma baban mu dattijo ne kuma ya kama girma a shekaru da a ce akwai wanda zai shayar da dabbobin mu ai ba sai ta kawo mun kawo ba anan saboda mata abu ne masu daraja mata abu ne masu daraja mace na da daraja a rayuwa shi aka ga mace mai daraja wanda mijinta ya san kimarta wallahi ban ta je su sayayya ta zo ka wajen bakin mai shago tana kashe muri a bata aroma ji a auna mata mai a ita ita ka san duk abu mai daraja gida ake bare shi ko baka ga kaya masu kuɗi tsada ba ba a hito su wajen shago idan ana fiddo abu ana rataya kuɗin shi bai da yawa shi sa mace mai daraja gida ake barinta sai komi saboda ita gimbiya ce kasan kalmar gimbiya to ita komi mata ake yi sai ta kawai a kawo mata ta sarrafa a gida amma ta fita ba a son tana wahala Allah ya sa mu dace suka ce wa abuna shehul kabir babanmu babanmu dattizo ne wanda ya girmama shekaru sun girma shekarunsa sun girmama to da yana iyawa wallahi da ba za mu zo ba a nan kuma da akwai namiji a gidanmu ba za mu iya ba to sai annabin Allah ya tausaya mu sai Allah ya ce fasaqi lahuma thumma tawalla ila dhil أنزلت إلي من خير فقير Allah ya ce fasa qalahuma thumma tawalla ila dhil sai annabin Allah annabi Musa ya shayar musu da dabbobin su dan tausayi gare su ba don wani abu ba ba irin taimakon gayo mu na yanzu ya ga kace sau mashin ka wada kakin azaburu a taimake ka sai sai an bari salansa ta kone ka amma mace tana faduwa da gudu kaga kowa na kokari ya kawo mata a kashi to ba irin wannan tausayi ba shi tausayi da annabin Allah ne fasaqi fasaqalahuma sai annabin Allah ya shayar musu da dabbobinsu sun matawalla da ya sha kuma bai tsaya yana ya ko kaza da kaza ba bai tsaya yana magana ba bai tsaya ya mashi lamba ba bai tsaya ya fitar da su ba me yayi sun matawalla ila zil sai ya juya Allah ce tawalla ya bada baya ya juya ila zil ya koma karkashin wata uce na una kaga mu yanzu kaga ga ya taimaka ma yariya to akwai da akwai da karkashin kadago ai ko faci kika bari yar shi kika faci ce bari in ja in kai miki to a ƙarshe zai ce da Allah in sa in gadan baki zai ce in gadan baki ya mi ya kawai mu dinga gaida wai ami ce za shi mahaukaci shi shi rasa duk mazan da ke duniya wani shi rasa wanda zai abota da shi sai mace Allah ya sauwa ita kuma za ta yi wawayya dan balalla daga abinci sai ce ai yana son ta daga da kuma sai ya lata mata tarbiyya dama da ba wurin ta za shi ba sai annabin Allah annabi Musa ya shayar musu da dabbobinsu wa'annan matan dan tausayi gare su sun matawalla ilazil sai ya koma ƙarƙashin ƙuna ya zauna faƙala sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah Rabb ya Ubangijina inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ni game da abin da ka sauko garan na alkhairi to wallahi talaka nake wannan a yaren larabci za ka fasar ayar amma malaman tafsir suka ce inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah game da ni mabukaci ne game da alkhairin ka ina mai tsananin bukata an ce annabin Allah kwanan sa bakwai bai ci abinci ba kwana uku yana tafe bai ci abinci ba ba abinda ya ci sai ganye to ganye za su yi masa abin nan ba ruwa ba abin nan kaga ya wahala wannan shi ke nuna maka cewa aikin Allah sai an wahala in zaka da'awa sai ka shirya in zaka yi da'awa zaka tallata addinin Allah wallahi sai ka wahala zancen kullum ka tsaya cikin mota mai sanyi bai taso ba da'awar da saura wallahi sai ka wahala dan annabin Allah ma ya wahala Allah ya samu dace Ala rabbi ya ce ya ubangiji na ni game da abin da ka aiko ni game da falalarka da alkharanka ya Allah ni ina cikin bukata ina cikin tsananin jin yunwa ga annabin Allah yunwa ta kawo mashi farmaki a san yunwa bilhaji ce yunwa musiba ce Allah ya kare dukkanin al'umma musulmi da yunwa sai Allah ya ce
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
Allahu akbar Allah ya ce faja'atuhu ihdahuma tamshi al istihya'in sai ga ɗaya daga cikin wa'annan 'yan matan guda biyu da ya share dabbobin su ɗazu da ya share dabbobin bai tsaya zance da su ba ba abinda Allah ya hakaito ya ce musu yana shayarwa Allah ce nan take tawalla ila dhilli sai ya shiga una yayi addu'a to kuma ka san Allah subhanahu wataala bai kaskanta da bayunsa Allah ce faja'atu ihdahuma sai ɗaya daga cikin wa'annan matan guda biyu ɗaya da cikin su ta zo annabi Musa tamshi tana tafiya alastihya'in ga tsoro kuma ga kunya kuma ta lalabe jikinta kuma ta rufe fuskarta kaje kalibi ibnu kathir haka ya faɗa yace ga tsoro saboda bata saba maza da bata saba magana da maza ba kasan kana ganewa akwai da ta bata saba magana ba in ka ce mata magana ma ita tsoro take yi kaga har kakarwa cikin ta nayi to irin waɗannan yaran ne sun sha tarbiyya ba a hada su da maza to mu yanzu ko bokor yanzu sai ta sa sai ta sa yariya ta goge magana da maza yau aka tashi farmakin group sai da ko da maza ta wallo baki ga namiji wace ce abubuwa sai dai a hankali Allah ya sauke dan lalacewa ma ko APS aka ta sai a ce sai an hada ki gudu da namiji ta wala ta zakar kal'unsa kina ba dike da shi ba kuma kice sai an abin nan kawai dan daure ba ƙarya gindi wasu ake wai a dinga nuna mana wai babu diferan tsakanin maza da mata kai wanda ya halicci namiji da mace yadda akwai bambanci ba ɗai ba ne sai wani kawai mai jan kunne zaka yi ce mana duka ɗai ne wai so ake wai a dinga egalite an lejar dan kuma wai mutanen mu wai sun yarda in ɗai ne ai shi da kai ya san ba ɗai bane wallahi mun taɓa farmasu aka zauna da mu wai ana so mana wai egalite entre les wai a nuna mana babu bambanci a dinga daidaita ya kamata a dinga tsakanin maza da mata duk abin da namiji ke yi mace na yi nace wallahi ƙarya ne in duk abin da namiji na yi dan mi ubanka bi a heka sai ka ta aihe ka wanda ke cikin ka mace take cikin ka dan mi namiji yana iya bai iyawa yadda ka san ba ta iya aikin da yake yi haka shi ma bai iyawa Allah bai sanya mu ɗai ba kowanne sai Allah ya shi daban-daban wawanci ne da ƙauyanci a fara jeri tsakanin maza da mata ko ina duk abin da namiji na yi ka bari aka zo tambaya auren ɗaya ka ba da sadakin ta ka ba da sadakin ɗiyar ka mana wa ke ba da sadaki namiji dangi mata ba su ba da sadaki ba aikin su bane wa ke nemo gidan haya ko ya gina gida a zauna namiji wa ke tafiya ya kace fa ne a ci tasowarsa a gidansu ya iske babansa yana yi da aka abu ne wanda baya misaltuwa kuma baya yi a daidaita tsakanin namiji da mace to sai Allah subhanahu wataala ke cewa waja'atu ihdahuma tamshi al istihya'in sai ta zo tana cikin tsananin kunya da kuma watan tsoro ta lallabe huskarta qalat tace inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana babanka tana zauwa ba wani hayi bansuwa ba wani bansuwar kila ta mai tana zauwa inna abi ya da ukal ya zai ka ajira masa kaita lana baba ya tura na kira ka dan ya baka ladar abin da ka aikin da ka yi muna bai ma samu ba ta ma sakan mai fuska ba a sa akwai irin waɗanda wanda ba su ma sakin fuska ta magana ma da gauti ya ci kai wallahi wance ba ta da dama haka ake so rike duk in ba mijinki bane ba hurumin shi bane kawai ya ci moro ganga ne ya yadda ta ya loshe wannan mangwaron ne ya yadda ɗanɗan ki yi haƙuri Allah zai baki miji na gari Allah ya samu dace ta inna abi babana ya da'uka yana neman ka liya ya ziya ka ajira ma saƙaita lana domin ya baka ladar jingar da kai da mu malai suka ce wannan yana karantar da kai cewa shu'aibu wannan mutumin ya bai wa iyansa tarbiyya falamma ja'ahu Allah ya ce yayin da annabin Allah annabi Musa ya zama wannan bawan Allah wasu suka ce annabi Shu'aib wasu suka ce ba shi bane mafi kauli raji ba annabi Shu'aib bane saboda annabin Allah Musa bai zama da annabi Shu'aib ba falamma ja'ahu lokacin da ya zama wannan dattizin wa qassa alaihi alqasas ya ba su labarin abin da ya faru da shi ta garin garin Misra duk irin abin da ya faru da shi kala sai ya ce la ta hafkaka shi tsoro kar ka tsorata ya ce kana cikin garin da yake amintacce nan fir'auna bai da taka a nan ba abinda fir'auna ya maka a wannan garin kai haƙu ba mu muna da haɗin kai la ta haf ya ce na jauta min alqawmi zalimin tabbas ka tsira Allah ya tsiratar da kai da ni daga mutane wanda suke azzalumi kun ga Allah ya karbi addu'a shi yace rabbi najini min alqawmil zalimin kuma gashi Allah yace na jauta kare ka tsira min alqawmil zalimina daga mutane wanda suke azzalumi sai Allah yace qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin Allah akbar Allah ya ce qalat ihdahuma sai ɗaya daga cikin wa'annan matan ta ce ya da kauna ne ya abatista ajirhu ya baba ina ma ka ɗauke shi dan aiki ka ɗauke shi lebaranka wanda zai dinga shayar maka da dabbobi domin wannan aiki na tafiya ko a bakin gari mu shayar da shi dabbobin bai dace da mu bala yi bina bai kamata da mu ba ina ma a ce ka ɗauki wannan tana nema ina ma a ce ka ɗauke shi ya zamanto shi ke kula mana da dabbobi yana shayar mana da su cikin ladabi da tarbiyya ya abati sta'jirhu tace inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu amin lalle wanda zaka doka ni ban ga wanda ya fi shi alkhairi ba wajen ɗaukar aiki in ma aiki zaka doka to wannan ya fi kowane alkhairi wajen doka dalili laqawiyun mutum ne ga ƙarhi sannan kuma aminun ga aminci malamai suka ce sai babanta ya tambaye ta ya aka ki gane cewa ƙauyun amin ne sai ce abin da ya ce ƙauyun ne dutsen da ake rufe rijiya da shi namiji goma ke ɗaukarsa ibn kasir ya kawo wannan mutum goma ke ɗauka wannan dutse shi kuma shi shi kadai ya ɗauke wannan dutsen kaga me ke nuna ma akwai ƙarfi ga nesa sannan kuma aminu amintacce mu kaɗai muka taho daga bakin gari har cikin gari ba abin da ya ce min bai kalle ne balma gaba ya sa balma ni gaba na saka sa saboda kada ya tsaya baya yana kallon tafiyata daga abin zai iya kawo masa matsala sai ce bari ya shiga gaba sai adabin Allah ya shiga gaba ya za a yi in aka yi kwana ko suka ce sai ta ɗauki ɗan duce ta jefa masa sai ce ga hanya na wadda an zama cewa ita mace haɗari ce wallahi mace mata fitina ce bayan na faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi faɗa mu ya ce ita ku duniya ku tsoraci ku kiyaye duniya in ji manzon Allah annabi ce kai hattara da duniya wa taqun nisa kuma kai hattara da mata ka yi hattara da duniya ka kiyaye duniya kuma ka kiyaye mata in ji manzon Allah kai ka tsaya ka dibi tarihin duniya duk wanda ake so a kai karshen shi an kasa kai karshen shi da mace ake hada baki a kai karshen sa duk mutumin da ya gagata a duniya ka je ka dibi tarihin Najeriya shugabannin Najeriya wanda aka halakar aka yi fazo ne mata mata aka hada baki da su ka je ka dibi namu nan mu ma haka wasu da ƙari aka bar aka bar ba da tarihin su a Nijar me kai karshen su mata ne mata fitina ce manzo Allah ya ce ittaqu dunya ku tsoraci duniya wattaqun nisa kuma ku tsoraci mata yace fa inna awwal fitnati bani isra'il kanat fin nisa'i fitinar banu isra'il mata ne mata wallahi fitina ce musamman ɗaliban ilimi sai mu yi a hankali wallahi ɗaliban ilimi mu kare mutunci kamar sai Allah ya kare mu wata farko da zaka zo waje daga ce kana son ta to dama ɗaya hauce 'yar duniya ce kana zauwa ka fara hira ta in ba Allah ya kiyaye duk mai sa shi da ta nuna mu duniya to ba malam wani na ga hinan ai ai abin kunya wallahi ana ganin ka imamu imamu ashe Allah ya sauke ita ba abin amincewa ba ce ka amince mace a waje ba abin ba kowace abu ake gaya mata ba da in ba haka ba sai a kai karshen ka Allah ya sauke imam abdulhamid al-kishki rahimahullahu ta'ala ya ce idan ana son a fa'inci mutum adali ne amintacce da cikin al'umma ta hanya guda biyu ake gane shi ya ce ku ba shi kuɗi ku haɗa shi da bacci a baka ajiyar kuɗi a haɗa ka da mace ya ce in mutum ya tseketare wannan siraɗi aka ba shi ajiyar kuɗi aka fitar lami lafiya sannan kuma kuka haɗa shi da mace a san mata ma kirci jewa gare su mata ma kirci gare su wani dan wana ba mu labari ya karanta a wani littafi cikin makirce makircen mata da ya yi yawon duniya ya rubuta makaro irin na mata kaidi da makirci na mata da ya zo sai iske wasu mata bakin rijiya sai ce aike shi duk makirci su ya sani duk makircin mata ce ya shi ya kare cikin ga wannan littafin ya ce makircin ku ne a ciki makaru sun yi makaru wallahi mace game da makaru ta ce boss a ƙarshe sai ɗaya da ta ce in ga littafin sai muka mata littafin sai ta jefa cikin zuciya ta ce ai baka karanci wannan makircin ba su mata makar gare su da yawa Allah ya kare mu da makircin mata ta ce to inna khaira man ista'jarta la qawiyul amin wanda ka doka fiyayyen wanda zaka doka ba akai da wannan ba dalili kuma la qawiyu mutum ne mai kari sannan kuma aminun amintati sai Allah ya ce قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج نعم.
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين jazakallahu anni khairal jaza kuma ga ce lokaci ya ko lokaci yayi ne ya kamata mu kwana ba za mu isa mu damar isa wannan kissar ba khairul kalam ma qalla wa dalla fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh